أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan safiya ta lahadi safiyar ɗaya ga watan jimadal ula hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da ainihin wato ashirin da tara kenan 29 ga ainihin wato watan Januwari 2017 miladiyya wannan shine darasinmu na 29 daga cikin giyar karatun littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha fadluha wallafar fadilatu shaykh abu abdullah muhammad ibn sa'id raslan allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi littafin da ke ƙoƙarin ainihin wato mayar da mu zuwa ga fahimtar asalin ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da kuma abubuwan da ya kamata mu ƙudirce a zukatanmu na ma'anarta da kuma ba da gaskiya da samun cikakken yaƙini game da wannan kalmar ta la ilaha illallah wanda wannan yana daga cikin abin da zai taimaki bawa wajen samun ainihin wato rahmar Allah maɗaukakin sarki a gidan lahira. Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka da ke yin imani da wannan kalma suke ba da sharuɗinta da kuma kore dukkanin abin da zai warware ma'anin wannan kalma. Mun tsaya inda malam yake mana bayani dangane da falalar wannan kalma ta la ilaha illallah. Mun yi bayani dangane da wanda ya zo da sharaɗi na ainihin wato gaskata wannan kalma ɗin wanda ya bada asidik cikakkiyar gaskiya dangane da wannan kalma ta la ilaha illallah da kuma wanda ya bada shar'i na al-ikhlas ma'ana tsarkake ainihin wato addini ga Allah ta'ala a yau za mu tashi inda malam yake cewa wa man ata bi sharti ilmi dakhala al-janna wanda ya zo da sharaɗin ilimi na sanin ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah cikakkiyar ma'ana wacce ta dace da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shi ma zai shiga aljanna a ainihin wato gidan lahira ina wani wurin kenan tamanin da biyar na mun karanta wannan mun karanta wannan inda ka gana sa wakafin nan shi yau wajen mu mun karanta na hamun zo nan an samu wahabi ne kenan ko eh na lallai wannan mun karanta shi ila ran ba ku zo ba har dai فقد أخرج مسلم من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه إمام مسلم يفتد حديثي الرواية عثمان بن عفان ذو النورين ألا مدرك كنسكي يقار مش يدع عثمان يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من مات دك وند يموت وهو يعلم الهالي ينادى مسنيا yana da cikakkiyar sani cewa annahu la ilaha illallah yana cikakkiyar ma'anan sanin cewa lallai ba abin bauta bisa cancanta sai Allah dakhala aljanna to wannan ya shiga aljanna inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan wannan hadithin jama'a yana nuna mana cewa ba faɗin mujarradin kalmar la ilaha illallah a baki kaɗai bane tana da buƙatar ka san ka samu wani ilimi game da ita da kuma cikakkiyar yanayin yadda za ka bauta wa Allah maɗaukakin zaki da wannan kalma ɗin ta la'ilaha illallah Allah ta'ala ka shiryar da mu yan bagi an ya'lama shahidu bi la'ilaha illallah ma'anaha kenan ya kamata ga wanda yake shaidawa da wannan kalma ta la'ilaha illallah ya kamata ya san ainihin wato ma'anar wannan kalma ɗin ya sami cikakken ilimi game da ita wa hadhihi kalimatun azimatu mushtamilatun ala al-kufri bit kuma wannan kalma mai girma ta kunshi kafircewa dukkanin wani tagutu shine muka ce dukkanin wani wanda ake bautawa ba bisa haƙi ba ba bisa gaskiya ba wanda ba Allah ba shi kira mene at-tagut wal imani billah sannan wannan kalma ta kunshi imani da Allah fa inna man nafal ilahiyya kenan dukkanin wanda ya kore cancantan bauta ga wani Allah wa athbata al-ijaba lillahi subhana kuma ya tabbatar da tabbatuwar bauta ga Allah shi kadai kana mimman kafara bi taguti wa amana billah kenan wannan yana cikin waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka ainihin wato kafircewa tagut dan dama kalban haka take jama'a bayan Allah ya kawo Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum har zuwa ƙarshe sai kuma ya kawo wancan ayan ta la ikraha fid din qad tabayyana rushdu min al-ghay take faman faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi kaji faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa duk wanda ya imani da Allah ya kafirce wa taghutu to wannan ya ainihin riko da igiya mai kwari wacce ba ta yankewa والإله هو المعبود المطاع cewa al'ila ma'anar al'ilahu shine abin bauta wanda ya cancanci a yi masa da'a wa huwa alladhi yuta'u fala yu'sa shine wanda ake son a rika yi masa da'a kada a rika saba masa haibatan lahu wa ijlala saboda ainihin kwarjini da Allah yake da shi saboda kuma girmama Allah madaukakin sarki din a waye gari mutum yana ƙoƙarin yi wa Allah ɗa'a baya saɓa wa umarnin Allah wa mahabbatan wa khawfan wa raja'an ya zamto yayin da zaka yi ƙauna zaka nuna soyayya ka nuna soyayyanka domin Allah haka nan yayin da zaka ji tsoro kada ka ji tsoron kowa sai tsoron Allah ta'ala irin tsoron da ba a yi wa kowa sai shi tsoron da ya kunshi samar da amfani ko kuma tsere wata cuta wa raja'an da kuma samun kyakkyawan fata shi ma yana daga cikin abin da ake ainihin wato fatan samu ga Allah madaukakin sarki wa tawakkulan alaihi da kuma dogaro ga Allah wa su'alan minhu da kuma roƙon Allah din nan gani da neman biyan bukatu wa du'a'an lahu da kuma kiran Allah din yayin da kake neman Allah ta'ala ya taimake ka akan wani abu ko wata bukata taka ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل to jama'a waɗannan ibadojin da muka lissafa ko bai cancanta a yi wa kowa ba sai Allah ta'ala shi kadai an gane wannan ko ba sa inganta a yi wa kowa sai Allah ta'ala faman ashraka makhluqan duk wanda ya hada duk wanda ya yi alƙwarin yin shirka ma'ana ya hada Allah da wani ya hada Allah da wani shine makhluqan duk wanda ya haɗa Allah da wani abin halitta fi shay'in min hadhihi al-umuri cikin ɗaya daga al'amarin da muka lissafa a baya allati hiya min khasa'isil uluhiyya wanda waɗannan bauta ne waɗanda sun taƙaitu ne wanda suke ƙoƙarin tabbatar da ainihin wato bauta ga Allah shi kaɗai kana zalika qadhan fi qawli la ilaha illallah kenan wannan sai ya zama mutum yayi suka ya ainihin wato soki wannan kalma ta la ilaha illallah an gane wannan ko wa naqsan fi tauhidihi kuma ya samu tawaya a cikin tauhidinsa wa kana fihi min ubudiyyati al-makhluq bihasabi ma fihi min dhalika kuma a cikin wannan bautan da yayi jama'a kenan wani abin halitta ya samu wani kaso daga cikin wannan bautan da mutum yayi da gwargwadon yadda ya aikata abin jama'a an gane abin da ake nufi anan ma'ana da muka alisafa abin da ya shafi kauna da tsoro da fata kikkiawan fata da tawakkali da ainihin wato roƙon Allah da yin addu'a da ainihin dukkanin waɗannan na ibada abinda ma da yake nufi kada ka kuskura ka ce za ka haɗa Allah da wani wajen waɗannan bauta ma'ana yadda kake ganin za ka kira Allah domin neman biyan bukata to kuma za ka kira shehin ka biya ma bukata ko za ka kira wani wanda yake kwance a cikin kabari ya biya ma bukata ko za ka je wajen wani shaidanin aljani a baka wani wuridin banza ka ce za ka je ka yi domin ya zo ya baka arziki misali to duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan ya nuna cewa ya yi shirka da Allah kenan a cikin wannan bautan da ba a son kuma a shirka da Allah shi ne ba ne nuna maka shi wannan bautan min khasa'isillah min khasa'ishil uluhiyya yana daga cikin keɓantattun abubuwa waɗanda Allah kaɗai ake wa ba a wa kowa daga cikin halittu jama'a an gane wannan ko kenan duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan jama'a kenan ya samu tawaya a cikin kalmar la ilaha illallah kuma ya raba bautan gida biyu yana son yayi wa Allah Allah ya yarda da shi kuma yana son yayi wa wani abin halitta shi ma wannan abin halitta ya yarda da shi wa hadha kulluhu min furu'i shirki malai ce dukkanin waɗannan suna daga cikin furu' rassa na ainihin wato shirka وعباد القبور لم يعرفوا معنى هذه الكلمة mutane masu bautawa ainihin wato kabarbara daga cikin mabiya addinin shi'a daga cikin almutasawwifa ghulatul mutasawwifa waɗanda ke wuce iyaka a cikin sufanci mafiya yawan su zaka samu la lam ya'rifu ma'ana hadhihi kalima basu san asalin ma'anar wannan kalmar ta la ilaha illallah ba an gane wannan jama'a duk mai bauta wa kabari bai san asalin ma'anar kalmar la ilaha illallah ba wala arafu al-ilahiyyata al-manfiyyata an ghayri Allah kuma ba su san wani irin nau'i na bauta bane wanda aka kore shi ga barin wani Allah an gane ko ba sa iya gane wai wani irin bauta ne Allah ya ce kada ayi wa kowa sai shi ba su san wannan ba athabitata lahu wahdahu la sharika lahu wacce tabbatacciya ce gare shi shi kadai ba tare da wani abokin tarayya ba bal lam ya'rifu min ma'anaha illa ma aqarra bihi almu'min wal kafir su ba su san wata ma'ana ta la ilaha illa Allah ba sai abin da da musulmi da kafiri gaba ɗaya su sun yi tarayya akan yin imani da wannan abu wajtama'a alaihi alkhalqu kulluhum kuma dukkanin halittun Allah ma sun tsayi akan wannan min anna ma'anaha na cewa ma'anar kalmar la ilaha illallah shine la qadira ala al-ikhtira'i ba wani wanda yake da ikon kirkiran halitta sai Allah ba ka ake cewa ba babu ababu sarki sai Allah ko babu halitta babu wanda ya isa ya halitta sai Allah to da mushrikan larabawa da yahudawa da kiristoci da kowa da ba guje masu sun Allah ne halitta kowa yana da wannan imanin jama'a a zuciyar shi su ba wai cewa suke babu abin bauta bisa cancanta sai Allah ba su ma'anarta a wurinsu shi ne ba mai iya halitta sai Allah amma dai bauta kam nan kam yadda za a bauta wa Allah kuma a iya bauta wa wani yadda ka iya roƙon Allah ya neman biyan bukata ka iya roƙon wani da ake ganin salihin bawa ne ko a iya ganin waliyi ne ko wani jama'a ina fata an gane wannan wanda kuma jama'a wannan ya saba wa karantarwar alqur'ani ya saba wa karantarwar manzon Allah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula aula khaliqa illa Allah ko kuma ba sa kudirce ma'anan komai sai faɗin cewa ai ba wanda ya isa ya halitta sai Allah ba mahalicci sai Allah wa anna ma'anar ilahu kuma cewa lallai ma'anar kalmar al'ilahu huwa al-ghaniyyu amma siwa kuma cewa Allah fa shine wadatacce ga barin waninsa al-faqiru ilayhi kullu ma ada shi Allah shine wanda duk wani wanda ba shi ba to yana da buƙatuwa zuwa ga gare shi Allah din wa na'u zalika da makamantan irin waɗannan fa hadha haqqun amma idan muka duba jama'a zamu ga ai wannan gaskiya ne ko wannan gaskiya suka faɗa wa huwa min lawazimil ilahiyya yana daga cikin abin da ya kamata a lizimtawa ainihin abin da ke lizimtar da bauta ga Allah din shi kadai lakin sai dai laysa huwa al-murad bi ma'na la ilaha illa Allah jama'a wannan ba shi bane asalin muradi asalin nufin kalmar nan ta manufar kalmar la ilaha illallah fa inna hadha alqadara qad arafahu alkuffar wa aqarru bihi domin wannan dan wannan kasan jama'a kafiran makka da sauran mushrikai sun tabbatar da shi ko wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله كاغني قل أفلا قل فأنا تسحرون كاغتينا غبانا مشركا لربا سنتبتا دوانا أما وانا من شكا دسو مسلمشي بعدن كومي با سيدن سنا ganin cewa yadda a iya roƙon Allah kuma biyan bukata a iya roƙon gunki wani ma ka zai je ya cura ya cura gunkinsa saboda batar basira sai ya cura gunkinsa na dabino idan kuma yunwa ta kama shi sai ya dinga ballewa to Allah Allah ai haƙuri ai haƙuri Allah yunwa shi ta kama ni sai ya dan balle hannu sai ya cinye an yi ma sai ya dan karye kafin ma sai ya cinye an yi ma sai ya dan yage cikin sai ya cinye kaga kuma wai abin bautansa ne amma idan yana cin koshi kuma sai ya ƙara cura Allah dabinan sai ya aje a gabansa kuma ya roƙon su to a biya mana buƙatar mu ai mana kaza ai mana kaza kaga wannan ƙarshen ɓata kenan jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu fala budda min ma'rifati ma'ana la ilaha illallah kenan babu makawa sai an san ma'anar wannan kalmar ta la ilaha illallah wal amali bi muqtada zalika da kuma sanin abin da wannan kalma take hukuntawa hatta tanfa'a qailaha to akan haka ne mutum zai yi imani da ita ta hanyar sanin ma'anarta da yin aiki da ita har a waye gari ta amfanar da mai faɗinta wa yunajjiyahu Allahu minan nar a waye gari Allah ta'ala ya ainihin wato keɓance shi ya tsirtar da shi daga azabar wuta Allah ta'ala ka kiyashe mu wa man ata bi shartil ikhlas wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah da sharaɗin tsarkace bauta ga Allah shi kadai فهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تونن شي يفكوا ربوتا da samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan jama'a ashe shi kansa ceto jama'a mu gane yana da sharuɗa ba a cece ka a lahira ko sai ka bi sharaɗi shine wanda zai yi ceton sai Allah ya bashi izini kai da za a ceta kuma sai ka cika sharaɗin da zai sa Allah ya bada cetonka mu gane wannan fa yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla a wannan yinin ceto baya amfani sai wanda sai ga wanda wani sai gawa illa man azina lahu rahman sai ga wanda Allah ya masa izinin yayi cetan sannan wa radiya lahu qawla kuma ya yarda da zancen shi kenan aka waye gari mutum ya mutu da shirka jama'a manzo Allah ya cece shi mutum ya mutu yana bid'a wannan kogi tafki na alkausara da aka ce za a sha ruwa jama'a cikin sa ko wallahi mutum ba zai sha ba dan bid'a jama'a ba zai sha wannan ruwan ba wanda manzon Allah ya ce wanda ya sha shi ba zai taba jin kishi ba har abada shine ka canza addini ka wawaitar da hankulan mutane ka kawar da su gabanin bin hanyar Allah ko to za a yi maka azaba ninkin ba ninkin allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun wadanna suka kafirce ma Allah kuma suka kawar da mutane gaban bin hanyar Allah Allah ce zidnahum azaban fawqa al'azab za mu ƙara musu azaba akan azabar da za a yi musu a wutar jahannama saboda me saboda abin da suka kasance suna aikatawa na barna jama'a ina fata an gane wannan kenan jama'a ba al'amari bane mai sauki al'amari ne mai girma kenan duk wanda ya zo da wannan kalmar ikhlas dan da ita ne Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka kula daga cikin abin da sotu zumar ta karantar jama'a akwai tsantsar tauhidi yace تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق للي مو مكسوكا مكا دلتافي دقسكيا فاعبد الله مخلصا له الدين كاجي كبوتا وألا كي منظن الله كبوتا وألا مخلصا له الدين كنا ميثركك ألا دا الدين سي ألا يقارن ميميتا وألا كسورارا lillahi dinul khalis tsarkaken addini ga Allah kadai yake kenan ba a tsarkake addini ga kowa sai gawa sai ga Allah shi kadai kenan da zaran ka cakuda kayi kwado to an samu matsala shi Allah ta'ala shi kadai yake bautawa ba a hada shi da kowa ko komai a wurin wannan bautan jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu to shi yasa malam yace wanda yazo shar'in ikhlasi to wannan kam shi yafi kowa dacewa da samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ran tashar kiyama Allah ta'ala muna roƙon ka shigar da mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقد أخرج البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام البخاري يفتد رواية تأريه واتو riwayan abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda abu huraira ya ce ƙawar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyama mafi rabautan mutane mafi cancantuwar mutane da samun ceto na a ranar tashin alƙiyama man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi shine wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah yana mai tsarkake Allah da bauta a cikin zuciyar shi an gane wannan ko bai faɗa dan wani ba ya tsarkake Allah da faɗin wannan kalma din wa man qalaha kenan duk wanda ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah wa ata bi shartil yaqin kuma ya zo da sharadin yaqini game da wannan kalmar wanda ke kore shakka فيها أتكنتا فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة تو جماعة من جكو منظو الله زي ميامي بشارة الجنة كاغا نن كو مشي شرط يقيني كنا من غما da mene al-ikhlas an gane wannan ko jama'a yaqini jama'a shine sakankancewa da cikakkiyar samun tabbas game da wannan kalma ta la ilaha illallah da kuma kokarin tabbatar da bautan ga Allah shi kadai ba tare da an cakuɗa wannan bautan da wani da taurin Allah ba jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu na'am kama fi sahih muslim kamar yadda zuwa cikin sahih muslim min riwayat abi huraira radiyallahu an na riwayan abu huraira Allah madaukakin zaki ya kara mishi yadda قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi ya ce man laqita min wara'i hadha al-ha'id ya kai abu huraira duk wanda ka gamu da shi a bayan wannan katangar wata katanga shi manzon Allah yake zaune a wurin ga katangar sai ce abu huraira ka je dukkanin wanda ka cewaya bayan katangan nan ka fara haduwa da shi to ka mai bishara cewa shi dan aljanna ne ina fata an gane wannan yashhadu an la ilaha illallah idan ka haɗu da wanda yana shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah mustayqinan biha qalbu yana mai sanya yaqini da tabbas a zuciyar shi da sakankancewa game da la ilaha illallah fabashshirhu bil janna kai masa bishara da aljanna Allahu akbar haka Abu Hurairah yayi kuwa yana zuwa bayan wannan katangar da waya hadu na'am a'a ya da Umar dan Khattabi radiyallahu anhuma Umar dan Khattabi yana haɗuwa yake yace to Umar fa manzo Allah ya ce mun in zo bayan katangar nan duk wanda na haɗu da shi yana shaidawa cewa babu abin mota bisa cancanta sai Allah yana da yaƙinin wannan a zuciyar shi mushi bashara cewa dan aljanna ne Umar sai ya ci kwala Abu Hurairah ya ce kai manzo Allah ne faɗa maka haka yace eh ce a mu je gaban manzo Allah suka ji ga manzo Allah manzo Allah me kace Abu Hurairah manzo Allah ya mimita ya ce tabbas sai kuma Umar ya fashe da kuka ina fata an gane wannan Allahu akbar Allah ya ƙara masa habbai daraja kenan yan shi a kunji kunya ku masu tsine wa Umar manzo Allah ya ce dan aljanna ne kashi nawa alqur'ani ya ce Umar dan aljanna ne kashi nawa sannan kai yau ka zo ka ce wai tsinanni ne Allah ta'ala ka shiryar da mu ka duba mutum za ga shi gashi nan dai datti da shi datti mutum gashi nan wani irin galbotari amma wai sahabban manzon Allah ya zaga ya ci mutunci abokin manzon Allah to yanzu kai kana jiran sai wani ya zo ya ce maka arni ne kai sirikin annabi ma'ana manzon Allah sirkan shi duk mutanen banza ne abokanan shi duk mutanen banza ne matansa duk mutanen banza ne sai kai ne datti Allah zai baka mata ta gari ko uba na gari ko siriki na gari anya ba matsala kuwa akwai matsala ba ko Allah ka shirye da mu Allah ka tsare mu gabarin bin tafarkin bata فلام فقد مر الكلام على شرطي الاخلاص واليقين to magana ta riga ta shuɗe game da sharadin al-ikhlas da kuma al-yaqin min shuruɗi la ilaha illallah daga cikin sharuɗin kalmar la ilaha illallah fala budda min tasfiyati al'amali bi salihin niyya malai yace to dan haka jama'a mu sani babu makawa dole sai an tsarkake ayyuka da kyawawan niyoyi an jami'i shawa'ib shirk gabarin dukkanin wasu bangarori da dukkanin wasu igiyoyi na shirka jama'a an gane wannan ko jama'a dole ne sai an waye gari an samu wannan wala budda min al-yaqin al-munafi lish-shakk ko babu makawa dole sai an samu sakankan cewa yaqini wanda yake kore shakka gaban imani da Allah bi an yakuna qailuha mustayqinan ta yadda mai fadin wannan kalmar la ilaha illallah zai zama mai sakankan cewa da yaqini bi madluliha da abinda wannan kalmar take yin nuni da shi yaqinan jaziman sakankan cewa wanda yake mai ƙarfi tabbatacce li'anna al-imana domin shi fa imani jama'a la yughni fihi illa ilmul yaqin baya wadatarwa sai an samu cikakken ilimi na yaqini an gane game da abin da aka imani da shi la ilmul dhanni ba wai ilimin ainihin wato shakka ba an gane ba ilimin da ke da haɗi da ainihin wato ta baba ba ko zato sai an samu cikakken ainihin wato yaƙini kamar yadda malam sa'id yake faɗa a cikin manguma shi ko fala yuzallu shakku fala yuzallu shakku bil yaqini ba a gusar da yaƙini saboda wai shakka ta zo a ana gusar da shakka ne ta hanyar samun cikakken yaƙini fa kaifa idza dakhalahu shakk to nan an ce zato ma ba a san ya samu wannan kalmar ta la ilaha illallah to ina kuma ga shakka an gani ina kuma ga shakka ce ta shiga ciki mutum ya ganin kai anya ba yaudaran ma ake ba kuwa ai dai mu je kabarin wani kawai mu je mu roƙa in dai kaza muke nema dan nayi addu'a na roƙa a gidan ban samu ba eh to ai ba dole Allah ya baka ba can ma din wajen kabarin wancan da zaka je ka roƙan ba dole Allah ya maka istidraji ya baka ba dan shi ma da ke kwanciya cikin kabarin bai ma san kago ba yana can shi ma abin da ke gaban shi ya ishe shi kuma kai kana da yaƙinin cewa shi dan aljanna ne a wata sura aka faɗi cewa dan aljanna ne a wani hadisin manzon Allah wani ne kira sunansa yace shi dan aljanna ne irin yadda Allah inda inda manzon Allah ya kira Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Talha da ainihin wato Amir ibn Abul Jarrah Abu Ubaida da Abdurrahman dan Auf da Sa'ad bin Abi Waqqas da Sa'id ibn Zaid eh da Zubair ibn al-Awwam wannan manzo Allah ce ɗan aljanna ne wannan qur'ani yazo tira ce ɗan aljanna ne kai shehin kana ciki in ka ce shehin kana ciki wa ya sa shi wace aya ta shigar da shi kowane hadisi jama'a kamata mu fahimci wannan eh in ka ce eh ai zai ma kai ka aljanna to wa ya ce maka da wani wahayi sai dai wahayin shedan amma ba dai na Allah ba dan wahayin Allah kam ya yanki an gane wannan ko Allah ka shiryar da mu la ilaha illallah a'la maratibil iman to jama'a mu sani fadin la ilaha illallah shine mafi kololuwan daraja ta imani mafi kololuwan mataki na imani da Allah kama fi sahihaini min riwayat abi hurairah radiyallahu anhu qala kama yadda fi sahih al-bukhari da muslim riwayar abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda abu huraira ya ce ƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'imanu bid'un wa saba'una shu'ba imani mataki-mataki ne kashi-kashi ne har kashi saba'in da wani abu an gane wannan ko kashi saba'in da wani abu وهذه رواية مسلم وأن رواية إمام مسلم أو بضع وستون شعبة كوكما شي إيمان أن كشي ستين دون أبني متاكي متاكي نهب دا ستين دون أبو فأفضلها قولوا متاكي نوانا أينهم, أينهم واتوا جماعة آه إيماني قول لا إله إلا الله شين فإن لا إله إلا الله هي أعلى مراتب الإيمان والنشين ما في قولول درجة إيمان دا الله وأدناها ما في كسكنشي معنى درجة ما في كسا إماطة الأذى عن الطريق شيني ككود وانا أبو وتتشوتا ko wani abu da kan iya cutar da mutane ga ainihin wato gabarin kan hanya an gane wannan ko wal haya'u ita ko kunya shu'batun eh shu'batun min al-iman ita ma wani kaso ne daga cikin kashin imani jama'a amma ba ambata cewa tana mataki nawa ba kenan mun dai mun san dai kashi 70 ne ko 60 da wani abu amma mafi kololuwa shine mene fadin la ilaha illallah mafi mafi kasafa shine kawar da wani abu da zai cutar da mutane ko kawar da wata kaya ko kawar da dukkanin wani abu da kan iya cutar da mutane akan hanya to shi kansa wannan jama'a yana daga cikin dalilin da zai sa Allah ta'ala ya baka aljanna ko mun san wannan in ma ba mu sani ba jama'a to yana ciki ina dalili ya zo a cikin kitabun riqaq a cikin sahih bukhari babin da yake magana game da ainihin wato darajan kawar da abin da zai cutar da mutane gabarin kan hanya wani bawan Allah ne ya zo kan hanya ya ga wata bishiya ta karye ta faɗo ta yi blokin ɗin hanya ma'ana ta kare hanyar gabarin jama'a su rika wucewa da ya zo ya ga wannan bishiyar wannan bawan Allah kawai da ya zo sai ya samu wannan bishiyar sai ya rantse da Allah haka manzon Allah ya ce sai ya rantse da Allah ya ce la unahiyanna hadhihi juz'a shajara an tariqin nas sai na kawar da wannan kututturan bishiyar gabarin kan hanya hatta la tu'dhihim har a wayi gari wannan bishiyar ba ta cutar da su ga barin wucewa wannan aikin da ya yi fahamidahullah an gane shi ya gode wa Allah kuma Allah ya gode mishi sai Allah ta'ala ya bashi aljanna kenan kaga mafi karancin daraja na imani ma yana kai mutum ina yana kai mutum aljanna an gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu da ka jama'a kun ji wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a labban hadisi na tara Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi shi kuma a labban hadisi na 35 لا إله إلا الله مع الإخلاص فيها تفتح لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش فلن كما لا إله إلا الله تاردت كتن إخلاصي أتكنت يناسى أبودي قوفوف سما wannan kalman za ta wuce har zuwa al'arshin Allah maɗaukakin sarki majtanaba qa'iluha al-kaba'ir matuƙar dai wanda ke faɗin wannan kalmar jama'a yana ainihin kaucewa manya-manyan zunubai an gane wannan ko matuƙar wanda ke faɗin kalmar yana na'am mun tsallake kalmar na'am fala ilaha illallah a'la maratibil iman ko man ata wa man ata bi shart al-ikhlas dakhala al-janna haka nan wanda yazo da ainihin wato آه شر إخلاصي شما ذي شقاء الجنة كما في حديث البزار الذي صحاه الألباني كما يضع حديث أنه البزار ليفتد وانا أسكن مجمع الزوائد إمام الألباني كما ينغن تونا حديثي دقى رواية أبو سعيد الخدري ألا يقار مش يده قال أبو سعيد الخدري يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظوم الله قيل لأمينك الله استبت أقريش ياتي man qala la ilaha illa Allah duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illa Allah mukhlisan yana mai tsarkake Allah da wannan faɗin kalmar ta la ilaha illa Allah dakhala aljanna to wannan ma ya shiga aljanna an gane ko ma'ana zai shiga aljanna a lahira Allah ya sanya mu daga cikin su to la ilaha illa Allah ma'a al-ikhlas fiha faɗin la ilaha illa Allah tare da ainihin wato tsantsanta faɗinta da ikhlasi a cikinta tana sa tuftahu laha abwabu sama tana sa a buɗe ƙofofin sama hatta tufdiya ila al'arshi har sai ta zarce saman ma ta wuce ta je jikin al'arshin ubangiji majtanaba qa'iluha al-kaba'ir matakar dai mai fadin ta ya guji ya kauce wa aikata manya-manyan laifuka kama fi hadith at-tirmidhi من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما يجد حديث إمام الترمذي ده رواية أبو هريرة راوية الإسلام ألا يقارى مش يدا أبو هريرة يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي من قا ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا باب ونباوى دقستين باين الله da zai faɗi kalmar la ilaha illallah mukhlisan yana mai ikhlasi da ɗai illa futihat lahu abwabus sama face sai Allah ya sa an buɗe masa ƙofofin sama hatta tufdhiya ila al'arshi har sai wannan kalman ta kai zuwa ina zuwa al'arshin ubangiji majtanabal kaba'ir muddin dai mai faɗinta ya ainihin wato nesanci aikata manyan zunubai wannan hadisi imam tirmidhi ya fitar da shi a labin hadisi na 3590 haka nan imam albani ya hassana wannan hadisi a cikin sahihul jami' a labin hadisi na 5600 da ainihin wato 48 to kaga anan sai ka faɗi cewa in ya faɗi kalmar la ilaha illallah ba ya faɗinta kawai da baki ba a'a mukhlisan yana mai ikhlasi kuma da sharɗi na biyu shine mene majtanabal kaba'ir matakar dai mutum ya nisanci aikata manyan manyan laifuka jama'a an gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu wa man man qala la ilaha illa Allah wanda duk ya faɗi kalmar la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafirce wa dukkanin abin da ake bautawa wanda ba Allah ba tawuti kenan ko wajabat lahu aljanna to jama'a aljanna ta wajaba ga wannan Allahu akbar Allah ka sanya mu daga cikin su كما أخرج ذلك النسائي وصحاه الألباني من رواية سهل بن حنيف وزيد بن خالد رضي الله عنهما كما يد إمام النسائي كما إمام الألباني يإنغن تونا حديث رواية سهل بن حنيف وزيد بن خالد da kuma riwayan Zaid ibn Khalid Allah ya ƙara musu yadda baki ɗaya qala su biyun suka ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace bashirin nasa annahu man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wajabat lahu aljanna ku yi mutane bishara da cewa dukkanin wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah wahdahu la sharika la to aljanna ta tabbata a gare shi aljanna ta wajaba a gare shi an gane wannan ko imamun nasa'i ya fitar da wannan a cikin as-sunan kubra mujalladi ne shida shafi 200 da ainihin wato 74 da alamba ta 1000 a 10951 haka nan imam albani ya inganta wannan hadisi an sahihul jami' lamban hadisi na 2800 da ainihin wato 24 Allah ta'ala ka shiryar da mu la ilaha illallah fadin kalmar la ilaha illallah sababun lidukhulil janna dalili ne samun shiga aljanna wan najati minan nar da kuma samun tsira daga wuta wa muqtadin lidhalika kuma wannan shi wanda da kuma abin da ke hukunta haka ne lakin al-muqtadi sai dai abin da ke hukunta wannan la ya'malu 'amalahu illa bi istijma'i shurutihi wa intifa'i mawani'ihi zai samu shiga aljannan ne kawai jama'a an gane idan aka wayi gari mutum la ya'malu 'amaluhu baya aikata aikinsa illa bi istijma'i shurutihi sai ya cika sai ya tattara waɗancan sharuɗa da muka yi bayanai guda nawa guda goma ko da kuma me da kuma kaucewa dukkanin abin da ke kore wannan ainihin wato kalmomin jama'a kamar ka ce al'ilmu almunafi lil jahali al-yaqinu almunafi lishakki ina fata an gane wannan sai ka kore dukkanin waɗannan to idan kai haka فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه to za waye gari abin da ke hukunta maka samun aljanna din to ya iya salwanta idan aka samu ɗaya daga cikin sharuɗan can ma ya salwanta an gane domin manzo Allah ya faɗe ta sai sun sharuɗa ko don aka waye gari kuma dukkanin sharuɗan nan ko jama'a mutum ya kauce musu to shi ma nan ya kauce wa samun aljanna shi kenan an gane wannan ko shine ma da ya faɗa maka ya takhallafu anhu مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع ko idan aka samu wani abu da ke hanawa wani haza saboda haka ne ma ƙila lilhassan aka cewa alhassan albasari Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi inna nasan ya ƙuluna ya ce ga an cewa ya kai hassan albasari ya kai imam an cewa wasu wasu na cewa man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna sun ce ai duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illa Allah to lalle zai shiga aljanna fa qala sai al-hasan al-basri yace man qala la ilaha illa Allah wanda ya faɗi la ilaha illa Allah fa adda haqqaha ya baiwa wannan kalmar ta la ilaha illa Allah haqqoqinta wa fardaha da abin da take farlantawa na imani da kharar janna to zai shiga aljanna kaga kenan jama'a wannan maganan ba ta yau bace magana ce tun zamanin tabi'ai kuma imamu hasan al-basri jama'a an raine shi ne a gidan manzon Allah a ɗakin ummu salama Allah ya ƙara mata yadda a wannan ɗakin al-hasan al-basri ya girma a gidan annabta shi yasa malamai suke mai take da cewa ma maganan alhassan albasari tana kama tana kamanceceniya da maganan ma da maganan annabta ina fata an gane wannan jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu to jama'a kun ji kenan alhassan albasari shi ma yana tabbatar da wannan abin da muke ainihin wato karantawa qala wahab ibn munabbih wahab dan munabbih yace ya faɗi liman sa'alahu ga wanda ya tambaye shi waye waye wannan mutumin jama'a wahab ibn munabbih waye shi ha wahab ibn munabbih jama'a tabi'i ne ɗalibi na abu huraira ina fata an gani ɗalibi nawa ne na abu huraira ya yi ruwayoyi masu jama'a masu yawa a wurin abu huraira sama da ruwayoyi guda saba'in ya yi a wurin abu huraira shi kaɗai hanisan da ya yi akwai littafin da nake da shi wanda wani malami ya rubuta su ne littafin as-sahifatu as-sahiha an wahab ibn munabbih ma'ana takadda wacce ta tattaro ingantattun hadisai wanda wahab dan munabbih ya rawaito daga wajen Abu Huraira radiyallahu an to jama'a wannan babban tabi'i ne Allah ya Allah ta'ala ya ji kanshi ya faɗi ga wanda ya tambaye shi cewa alaysa la ilaha illa Allah miftahul janna wai shi mai la ilaha illa Allah nan ba ita ba ce mabuɗin aljanna ƙala bala ya ce mai ƙwarai kuwa ita ce mabuɗin shiga aljanna walakin sai dai ma min miftahin illa walahu asnan babu wani mabuɗi da ke iya buɗe ƙofa jama'a sai an waye gari wannan mabuɗin yana da haƙora fa in ita bi miftahin lahu asnanin futiha laka idan ka zo da mabuɗi wanda yake da haƙora a jikinsa to zai buɗe ma ƙofa an gane futi halaka sai ya buɗe maka ƙofa wa illa in ko ka zo da mabuɗin zalla ba haƙora lam yufta to ba zai buɗe ma ƙofar ba jama'a Allah ya samu gani ma'ana dai ƙoƙarin tabbatar mana da waɗannan jama'a abubuwan da muka la ilaha illallah ka gane cewa tun zamanin tabi'ai waɗanda da shaidan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa suna daga cikin alƙurunin mufaddala an gane da shaidan tabi'ai wanda manzon Allah ya ce khairul qarni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalu to nabiyin ne suke faɗin wannan magana jama'a kenan kaga wani soko wani wawa ba zai zo ya ce kuma ai babu wannan ba a yarda da shi ina fata an gane wani jahili ba zai zo da warin jahilci a bakinsa ba a kula da shi saboda tabbataccen abu ne jama'a gashi nan a rubuce malamai sun rubuta na ilimi in mutum bai yi karatu ba sai ya koma makaranta wajen malaman sai ya koyi karatu jama'a ba a da'awar ilimi da jahilci in kana son ka yi da'awar ilimi to ka je ka koya a wurin malamai an gane wannan ko jama'a domin jama'a in ba ilimi bacewa ake yi shi yasa duk wanda za ga ya ɗauko ɗan ƙanƙanin sanin shi da cewa kuma shi sai ya yi malanta jama'a dole mutum ya ɓata dole mutum ya ɓata don ba ilimi ilimin ba a ƙara shi ilimin tsotsuwa ɗaya yake da shi ba shi da na biyu ina fata an gano jama'a ilimin ana mai ci da ƙarfi ne don bai taɓa barin garin su ile je wani garin nemo ilimi ba cewa karatu ya ji sai da ce ya je neman kuɗi to kuɗi ma kowa na zuwa nema ko ko jama'a amma ilimi ai ba kowa ke iya bangaren sai je ma ba ko Allah ta'ala ka shiryar da mu kenan dai jama'a mu kula da wannan kenan magana ce jama'a daɗiya da aka samu daga wurin tabi'ai cewa akwai sharuɗan la ilaha illallah ita la ilaha illallah sai ce kamar ita ce mabudin waɗannan sharuɗan ko su ne mene haƙoran da in ka je za ka nemi buɗe aljanna sai ka buɗe ka shiga قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام ابن تيمية الله مدعوك جنسركي يجكنش يافدي في منهاج السنة التاف منهاج السنة النبوية أبو جل دين شدا شافي الريبيو دا أشرين دا شدا شواي من قال لا إله إلا الله دكن وان يفعل كلمة لا إله إلا الله بيقين wasidiqin tamin ta hanyar yaƙini da kuma cikakkiyar gaskiya fa innahu la yamutu musirran ala dhunub to in mutun ya kasance akan wannan jama'a ba za a taɓa wayan gari ya mutu yana mai dogewa akan aikata manyan zunubai ba amma imma li'annahu la yakunu musirran ala sayyi'atin aslan imma dai ya zamto saboda tun farko bai kasance mutum ne mai dogewa mai dawwama akan aikata aikin zunubi ba asali dama aw yakunu tauhiduhu المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته ko kuma ya zama cewa tauhidin da yake da shi a cikin zuciyarsa ya kunshi gaskiya da cikakkiyar yaƙini wanda wannan gaskiyar da yaƙini sun yi rinjaye a kan ayyukansa na alkhairi su suke rinjaye da shi wajen aikata aikin alkhairi ashe jama'a sharuɗa na ilaha illallah suna kai zuwa ga aikata menene zuwa ga aikata ayyukan alkhairi ko da kuma nisantan dukkanin wani abu da Allah ta'ala ya ainihin wato haramta mana aikatawa kai tsaye Allah ta'ala ka shiryar da mu na'am والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم احد هذه الشرطين to dukkanin waɗanda kuma za su shiga wuta daga cikin masu faɗin kalmar la ilaha illallah fatahum ahadu hadaini shartaini to ɗaya daga cikin sharuɗan nan guda biyu jama'a shi suka rasa imma innahum lam yaqulu hadi sidqi wal yaqin imma dai zama cewa sun faɗi wannan kalmar ne amma babu gaskiya a ciki babu yaqini attamaini cikakku almunafina lisayyi'at waɗanda ke kore dukkanin munanan ayyuka aw li rujhani sayiat ko kuma za su shiga aljanna za su shiga wuta ne saboda ayyukan su munana sun yi rinjayi aw qaluha wa iktasabu ba'da dhalika sayiatin rajahat ala hasanatihim ko kuma bayan sun faɗi kalmar la ilaha illallah sun aikata wani aiki bayan wannan munanan ayyuka da ayyukan munanan sun yi rinjaye akan kyawawan ayyukansu ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم dalilin aikata wannan zinuban jama'a sai aka wayi gari da wannan gaskiyar tasu da wannan yaqinin da suke da ita gaba ɗaya ya rauni an gane thumma lam yaquluha ba'da dhalika bi sidqin wa yaqinin tammin a bayan haka kuma ba su ƙara faɗin la ilaha illallah da gaskiya da cikakken yaqini cikakke ba li'anna dhunuba domin zunuban da suke aikatawa qad adha'afat dhalika as-sidq wal yaqin min qulubihim sun raunata wannan gaskiya da kuma yaqini ke cikin zukatansu fa qawluha min fa qawluha min mithli ha'ula'i la yaqwa ala mahwi sayi'at kenan kaga fadin wannan kalmar a wajen irin waɗannan mutanen jama'a ba shi da ƙarfin da zai iya goge musu zunubai saboda mene zunuban da suke aikatawa yayi yawan da har ya sa yaqinin su da gaskiyan su yayi rauni to wannan raunin da aka samu a imani jama'a ba zai iya kai su zuwa ga rinjayar da ayyukan kirki akan ayyukan sabo ba Allahu akbar bal mala yace bari ma dai tarjahu sayyi'atuhum ala hasanatihim za a wayi gari munanan ayyukan su sun yi rinjaye akan kyawawan ayyukan nasu an gane wannan ko jama'a malai ibn taymiya kaga ya faɗi gaskiya kenan ko da kana da imani jama'a in aka waye gari kana yawan aikata laifi to wannan laifukan za su dinga raunata maka ayyukan alkhairin ka ne kullun aikin ka na alkhairi zai rika yin rauni kas zai rika yi kullun ba sama ba an gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu to ina ganin kuma insha Allah ta'ala ne kamata mu jabirki ko saboda ƙurewar lokaci insha Allah ta'ala yanzu zamu tsaya sai mu tashi cewa wahiya afdalu dhikri insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba wa alaikum assalam na'am ita wannan kalmar mai girma mushtamilatun ta kunshi ka gane shine ash-shumul kunsan abu ka tattaro abubuwa masu yawa shine ash-shumul da at-tadammu duka kusan ma'anarsa ɗaya ne amma ash-shumul a'ammu min at-tadammu an gane wannan shikenan ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatu mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka ka ɗauki wannan ka ɗauki rayuwarmu akan faɗin kalmar la ilaha illallah ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayanka na gari dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala muna roƙonka Allah ka biya mana ya Allah muna yin addu'a ga dukkan yan uwanmu da ake yaƙansa a sauran yankuna da sasayin na duniya Allah ta'ala ka ba su rinjaye akan maƙiyansu wanda za ka kashe su bisa ga zalunci Allah ta'ala ka bashi hada su Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya duk masu ƙoƙarin gurɓata mana lafiya da zaman lafiya ya Allah muna roƙonka ka san su ka san abin da suke nufi Allah ta'ala ka isan man daga sharrin su ya Allah ka kama hannayen waɗannan shugabanni namu da jagororin wajen yi mana adalci Allah ka shige musu gaba a cikin al'amuransu, Allah ta'ala ka ba su ikon ainihin wato yi mana adalci da kawo mana ababen more rayuwar da za su taimake mu wajen bauta maka. Ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan sunnarka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah muna roƙonka sun yamu daga cikin bayanka na gari. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله